بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احفظ شيخنا وبارك في أمره ومتعه بالصحة والعافية وحفظه من كل شر وسوء ومكروه قال المسنف رحمه الله تعالى للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه وينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه إضاعة الوقت أشد من الموت لأن إضاعة الوقت تقطئك عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة فكيف فكيف بغم عمر فكيف بغم العمر محبوب الدنيا محبوب اليوم يعقب المكروه غدا ومكروه اليوم يعقب المحبوب غدا نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin babban masallacin juma'a na nan cikin jami'ar bayero da ke nan kano a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau muna takwas yau muna shida ga watan sha'ban hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1400 da arba'in da shida wanda kuma yake daidai da biyar ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar a wannan majalisi na mako-mako wadda muke karatu cikin wanda littafi mai suna alfawa'id wallafar ashaihul allama al'imam shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jauziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na hamsin da uku a cikin wannan littafi mai albarka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya ya sake ba mu damar a ci gaba da wannan karatu a wannan rana mai albarka kafin mu shiga karatunmu muna taya murna ga majabaki Dr. Ibrahim Abdullahi Sani rijiyar lemu wanda aka daga likafarsa zuwa associate professor a wannan jami'a a department na shari'a and islamic studies a wannan jami'a ta uk hakanan da uwa Dr. Nura Ibrahim wanda shi ma aka daga likafarsa zuwa professor ko full professor a ɓangaren mass communication ko to muna musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan ya zama sanadiyya ta ɗaukaka ranar gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon amfana da wannan promotion wajen ci gaba da hidimtawa al'umma da hidimtawa ilimi da hidimtawa musulmi baki ɗaya malam yake cewa a ƙarƙashin wannan tambihi wanda muka ce muna iya kiransa fa'ida ta goma sha ɗaya wanda wannan tambihi ya ƙunshi wasu hikimomi ne da wasu ƙa'idoji na rayuwa sawa'un rayuwa ta duniya ko rayuwa ta duniya da ta lahira rikin wata rayuwa ta duniya to tana da alaƙa da ta lahira domin a nan ne ake gina rayuwar lahira abinda mutum ya gina a duniya ya shuka a duniya shi zai girba a lahira a karatun da wai gabata mun karanta fa'ida guda biyu ko ƙa'ida guda biyu ko hikima guda biyu man lam yantafi bi ainihi lam yantafi bi uzunihi wanda bai amfana da idansa ba ba zai amfana da kunnensa ba wato wanda gani bai zama masa darasi ba to ji ma ba zai zama masa darasi ba wanda bai wa'azantu da abin da ya gani baro-baro da idansa ba to ba zai wa'azantu da abin da ake gaya masa yana sauraro da kunnensa ba sannan ka'ida ta biyu lil abdi sitrun bainahu wa bainallahi wa sitrun bainahu wa bainan nas akwai sitra shamaki da Allah yake sawa tsakanin bawa da ubangijinsa da ubangiji yake sanya wa bawansa sitira hakanan ya sanya masa sitira tsakaninsa da mutane faman hataka sitira alladhi bainahu wa bain Allah wanda dai ya keta sitirar da ubangiji ya sanya masa tsakanin shi da shi hataka Allahu sitira alladhi bainahu wa bainan nas sai Allah ya keta sitirar da take tsakaninsa da mutane to sai malai ya ci gaba da cewa lil abdi rabbun huwa mulaqihi وبيت هو ساكنه فينبغي أن يستردي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه للعبد رب باوا yana da ubangiji huwa mulaqihi kuma shi mai haduwa da shi ne wa baitun yana da wani gida huwa sakinuhu shi mai zama a wannan gida ne fayanbagi lahu to ya dace ga bawa an yastardiya rabbahu ya nemi yardar ubangijinsa qabla liqa'ihi tun gabanin su hadu wa ya'mura baitahu ya gina gidansa ya raya gidansa qabla intiqalihi ilayhi kafin ya ciru zuwa gare shi malam yana ce mana kowane bawa kowane bawa duk kuma wanda yake bayan ƙasa ko sama da ƙasa bayan Allah ne إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا da wanda ke ƙasa da wanda ke sama duka bayan Allah ne ubangiji shine ubangijin halittu gaba daya alhamdulillahi rabbil alamin shine rabbus samawati wal ard ubangijin sammai da ƙasa sauraka kowane bawa yana da ubangiji wanda shine ubangiji guda daya shine Allah subhanahu wataala huwa mulaqihi kuma sai ya hadu da shi ko yana so ko baya so sai ya bar wannan duniya ya koma zuwa ga Allah ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi ya kai dan adam kai mai fafutuka ne mai kokari ne mai wahala ne zuwa ga ubangijinka kuma sai ka hadu da shi ko kana so ko baka so sai ka hadu da shi wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu Allah ce ku kiyaye dokokin Allah kuma ku sani ku masu haduwa da shi ne saboda duka dukan mu sai mun hadu da ubangiji subhanahu wataala wannan wani abu ne da dukan mu'minai sun tabbatar da haka babu bai ja da wannan cewa akwai ranar haduwa da Allah subhanahu wataala allazina yadhunnuna annahum mulaqullahi waɗanda suke da tabbacin cewa su masu haɗuwa ne da Allah sai dai wani zai yi kyakkyawar haɗuwa da Allah wani kuma ya yi mummuna faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wanda duk yake fatan kyakkyawar haɗuwa da ubangijinsa to yayi aiki mai kyau yayi aiki kyakkyawa kuma sannan kada ya hada Allah da kowa إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون الله سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا وأن باس دك ككاوان فاتر هدوا دمو هدوا دولة أيتا أما وني زي ككاور هدوا دا أبنجي ونكما هدوا بذاتي كوبا ورضوا بالحياة الدنيا ده كسوسن يرده sun gamsu da rayuwar duniya ne kawai watma'annu biha sun kuma nutsu da rayuwar duniya saboda ka sun gafala da dukkan wasu ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala da ake karanta musu sun gafala sun rabkana da duk wani wa'azi da ake faɗa musu Allah ce to waɗannan makomar su wuta ce saboda abin da suke aikatawa saboda ka akwai waɗanda za su ji daɗin haɗuwa da Ubangiji akwai waɗanda kuma ba za su so haɗuwa da Ubangiji ba saboda munanan ayyukan da suka tafka a nan duniya. Annabi sallallahu Alaihi wa sallama yana cewa wanda ya so haɗuwa da Allah, Allah zai so haɗuwa da shi, wanda ya haduwa da Allah Allah ba zai so haduwa da shi ba wato haduwarsa da shi ba za ta yi masa kyau ba man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu saboda haka duk wani mumini zai yi fatan haduwa da ubangijinsa lokacin da ya zo mutuwa saboda nana Aisha da farko da ta ji wannan hadisin sai ta zaci cewa haka kawai ana zaman lafiya mutum ya ji kawai yana son ya mutu sai ta fahimci kamar annabi yana cewa wanda yake son ya mutu to Allah zai so haduwa da shi wanda baya son ya mutu kuma Allah ba za su ba za su haduwa da shi haka sai ta fahimci hadisin da ta ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kulluna yakrahu al-maut dukan ma ai ba ma san mutuwa ba wanda za a kira masa mutuwa ya ce mara ba lale-lale ba wanda zai yi lale-lale da mutuwa annabi musa lokacin da mala'ika mala'ika mutuwa ya faɗo masa ya ce kawo ranka an aiko ne karɓi ranka ai marin sai kaga annabin allah ne amma haka kawai mutum ya faɗo maka gida ya ce ba na ranka to saboda haka sai sai annabi ya ce da ita a'a ba haka ake nufi ba ana nufin shi bawa lokacin da ya zo mumini lokacin da ya zo mutuwa lokacin da zai ga mala'iku cikin fararen kaya suna murmushi suna fara'a su zo da ainihin likafani ko kuma wani abin nan zani wanda yake mai kanshi su zo suna masa gaisuwa suna masa albishir to a daidai wannan lokacin zai so ya mutu saboda mai saboda ya ga alama ta kyakkyawar ƙarshe zai samu kyakkyawan sakamako daga Allah yayin da kuma kafiri ko munafiki lokacin da ya zo mutuwa shi kuma zai ga mala'iku baƙaƙi irin sun zo da wani irin wata irin algarara su zo masa cikin wani yanayi mai ban tsoro to kaga a daidai wannan lokacin ba zai so mutuwa ba saboda ya san abin da zai biyo bayan mutuwar ba da kyau to kaga zai ki a ce ya mutu a lokacin to shine ma'anar man ahabba liqa Allah wato yayin da mutum mutuwa ta zo aka zo daukar ransa ko dai yaga alamar albishir yaga alamar cewa gobe za ta yi kyau to sai ya so ya so ya so mutuwar wanda kuma ya cika rayuwarsa da kafirci da saban Allah da bijirewa da munafici to a lokacin da zai zo mutuwa shi kuma zai ga alamun gobe ba ta yi kyau ba to shi kuma a lokacin ba zai so mutuwar ba sauraka kowa sai ya mutu kowa sai ya haɗu da Allah shi ne ma'anar lil'abdi rabbin huwa mulaƙihi innal mautan lazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum mutuwar da kuke gujewa sai ta cin muku tafirruna minhu fa innahu mulaqikum kuna guje masa kuna gujewa mutuwa to mutuwan nan sai ta cin muku ko ina kuka shiga walau kuntum aina ma taku aina ma takunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda za ku kasance sai mutuwa ta riske ku ko da kuna cikin wasu manya-manyan gine-gine waɗanda aka ɗaukaka su aka ɗaukaka katangarsu to wannan ba za su kare ku daga mutuwa ba saboda haka ko an so sai an koma ga Allah wa ila Allah turja'ul umur duka al'amura ila Allah al-masir makoma gaba daya gare shi take wa ilahi yurja'ul amru kullu duka al'amura za su koma ga Allah saboda haka kowane bawa ya san cewa yana da ubangiji kuma huwa mulaqihi zai hadu da ubangijin nan wa baitun huwa sakinuhu yana da gidan da zai zauna wannan duniya wata inuwa ce wacce za ta zo ta tafi ba zama take ba ala innama ad-dunya ka zillin banaytahu wala budda yawman an zillaka za'ilu duniya kamar wata inuwa ce da kai wa kanka wata rana zaka zo ka iske babu wannan inuwar sauraka duniya ba gurin zama bace inna ma hadhihi al-hayatu ad-dunya mata' وإن الآخرة هي دار القرار دنيا ولدن جن دادي ne mata'un qalil dan jin daɗi ne kankani wa innal akhirata lahiya wa innal akhirata hiya darul qarar lahira ita ce gidan tabbata ita ce matabbata saboda haka kowa da kowa dole yana da masauki masaukinsa na har abada a gidan aljanna ko a gidan wuta Allah ka kiyashe mu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu su tafi aljanna wasu tafi wutar jahannama Allah ka kiyashe mu saboda haka ko kana so ko baka so wancan gidan shine gida na hakika to idan har haka ne tafiyar nan da kake yi dole zaka je ka iske ubangiji ba za ka guje masa ba duk inda ka shiga duk inda ka ka shiga zaka je ka same shi ne sannan kuma wannan gidan da kake ciki wato duniya ba matabbata bace kai kanka ka san ba gurin zama bane ba wanda ya saboda taurin kansa ko saboda rashin kunyar sa zai kare ta haka dan ba yanzu aka yi duniyar ba ba yanzu aka fara mutuwa ba a gabansa mutum nawa aka Allah ya karɓi ransa aka je aka binne shi ya tafi kuma bai sake dawowa ba saboda ya tabbata cewa ba nan ne gurin zama ba ko shekara nawa zai yi zai gama shekarunsa ko da zai yi shekaru irin shekarun annabi nuhu alaihi salam ballantana ma ba zai yi ba to ƙarshe dai za su ƙare to in ko suka ƙare an tafi kenan an tafi kenan babu dawowa to in har haka ne fayan bagi lahu an yastardiya rabbahu qabla liqa'i ya kamata gabawa inda ya san cewa sai ya haɗu da ubangijin nan nasa ko ya ki ko ya so fa innahu mulaqihi sai sun haɗu to ya kamata ya nemi yardar sa tun gabanin su haɗu ya kamata ya yardar da shi yayi abin da zai yardar da shi kafin haɗuwar su ya nemi yardar sa kamar yana da cewa Allah wa rasuluhu a haƙƙo an yurdohu in kanu mu'mini Allah da manzansa su suka fi cancanta su yardar da su su nemi yardar su idan har sun kasance mu'mini ba su nemi yardar wani ba saboda mulkinsa ko saboda kudinsa ko saboda ikonsa ko wani dalili a su nemi yardar Allah munafukai su ne suke yi don a yarda da su yahlifuna billahi lakum litardaw anhum yahlifuna yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna allaha la yarda anil qawmil fasiqin sadaka muku rantsuwa ta ƙarya dan ku yarda da su to a banza ko da kun yarda da su Allah ba zai yarda da mutanen da suke fasikai ba yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin suna muku rantsuwa da Allah don su samu yardarku Allah ce Allah da manzansa su suka fi cancanta su nemi yardarsu idan sun kasance mumine kamar yadda annabi Musa ya ce wa ajiltu ilayka rabbi litarda wa ajiltu ilayka rabbi litarda nayi gaggawa zuwa gare ka ya ubangiji dan ka yarda da ni wannan shine abin da ya kamata kowane bawa yayi kokari kafin haduwarsa da Ubangiji ya samu wannan yarda Allah ya yarda da shi shi ma yarda da Allah shiga cikin waɗanda Allah ce radiyallahu anhum wa radwan zalika liman khashiya rabba wanda ya kiyaye ya ji tsoron ubangijinsa shine wanda zai samu yardar Allah shine zai samu yardar Allah ya yarda da Allah shi ma Allah ya yarda da shi ألا نتوعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله سبحانه وتعالى يأي ومؤمني مزاد ماتا الكور الجنتي جداجا الجنة waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu za su shiga cikinsu kuma su dawwama har abada wa masakina tayyiba da wasu gidaje kyawawan gidaje na zama dindindin na aljanna zama dindindin sai ce wa ridwanu min Allah akbar amma fa yardar Allah da za su samu ita ce sakamako mafi girma domin aljanna da abin da ta kunsa na ni'imomin da ke cikinta duka halittu ne daga cikin halittun Allah amma yardar Allah sifarsa ce sifar Allah kuma tana sama da duk abin da yake halittarsa ne yardarsa sifarsa ce shi yasa ce wa ridwanun min Allah akbar yardar Allah ita ce mafi girma ta fi dukkan wata ni'ima da za su samu a cikin gidan aljanna قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد Allah ce bana ba ku labarin abin da ya fi waɗannan abubuwa da aka ambata na jin daɗin duniya ba wanda Allah ya ambata gabanin wannan zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati har zuwa ƙarshe shi bana ba ku labarin abin da ya fi waɗannan duka abubuwan da aka ambata na jin daɗin duniya ba lillazina taqaw inda rabbihim jannatu waɗanda suka yi taqawa suka kiyaye dokokin Allah suna da wasu gidajen aljanna a wajen ubangijinsu waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin su za su shiga waɗannan gidajen aljanna su dawwama a ciki har abada wa azwajun mutahhara da kuma mata na aure waɗanda suke tsarkaka cewa ridwanu min Allah da kuma yarda da za su samu daga Allah hadisi ya tabbata a cikin sahihai hadisin Malik ibn Anas wanda ya ruwaito daga Zaid ibn Aslam shi kuma daga Aba ibn Yasar shi kuma daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah subhanahu wata'ala zai ce wa 'yan aljanna bayan sun shiga gidan aljanna ya ahlal janna ya ku 'yan aljanna sai su ce labbaika wa sa'adaika wal khairu bi yadaik an sawarka bayan an sawarka da'a gare ka bayan da'a gare ka wal khairu bi yadaika duk alheri na hannunka sai ya ce da su hal raditum kun gamsu bayan sun shiga gidan aljanna sun haɗu da ni'imomin da ke cikin gidan aljanna sai Allah ya tambaye su kun gamsu sai su ce wa malana la narda rabbana wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik wannan an sace ta duk wani dan aljanna tun daga dan aljanna na koli har zuwa na ƙarshe wanda shine ƙarshen yan aljanna shine kowa wato karancin sakamako aljanna ansa da zai bawa Allah kenan saboda a gurin sa babu wanda ya kai shi duk wani dan aljanna ji yake a aljanna ba wanda ya fi shi ba wanda zai rena abin da yake ciki to dan aljanna wanda yake shine dan na karshe wanda daga shi ba kasa da shi shine wanda za a bashi kamar duniya da kwatankwacin ta goma لك لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها kana da kwatankwacin duniya da kamar ta sau goma to da irin haɗama ce za ka ce kai kare na saboda Allah saboda haka sai Allah ce kun gamsu duka 'yan aljanna kowa zai ji wannan kiran sai su ce wa malana ya rabu وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك me zai hana mu gamsu ya ubangijinmu ka ba mu abinda ba wanda ka ba kowa haka zai ce ka ba ni abinda baka ba kowa ba irinsa kowa haka zai ji cewa shi shine na ƙarshe sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ala utikum afdala min zalik bana ba ku abinda yafi wannan ba sai su ce wa ayyu shay'in afdalu mimma ataitana ya rabb akwai abin da ya fi wanda ka bamu su a tunaninsu ai ba wani abu kuma da ya rage komai an ba su lahun ma ya sha'u na fiya duk abin da suke so ba abin da za su ji suna so kuma a salasa ka kaddara wannan duk abin da kake so kawai ka ce kana so kawai za ka samu ko ne shi to kuma a ce za a baka abin da ya fi wannan cewa ayyu shay'in afdalu min dhalika ya rab wani abu ne kuma yafi wannan sai Allah ce uhillu lakum ridwani fala asqatu alaykum ba'dahu abadan zan saukar muku da yarda ta daga nan ba zan sake fishi da ku ba har abada to wannan shi yafi komai saboda dukkan wata ni'ima da kake ciki idan kana cikin fargaba da tsoron cewa wanda ya maka ni'in wata rana zai yi za ka ɗan ɓata mai za ka ji tsoron ko ya rage ko ya ce ya ƙwace to aljanna kuma bai kamata a ji wannan ba ko kaɗan kai dai ka san dai ba za ka iya wa kanka ba falala ce ta ubangiji kawai ka ji kana son abu nan take yanke ka samu abin nan babu ɓata lokaci babu sai kaɗan jira yanzu da kudinka za ka je sai wani abaci sai kaɗan jira wani lokaci maharar ka ya ɓaci ka ce a bani kudi da bana su ba magana kaɗan jira to kai kanka ka san bayan ka ba ne to sai kuma wanda ya maka wannan ya ce to kuma ya saukan maka da yardarsa har abada ba zai fushi da kai ba to me za ka ji tsoron aikatawa babu kwatankwacin irin wannan hadisi ya zo a cikin al-mu'jamul awsat na tabarani da sahih ibn hibban da mustadrak na hakim hadisin sufyan al-thawri daga muhammad ibn al-munkadir an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan in aljanna suka shiga aljanna sai Allah subhanahu wataala ya ce hal tashtahuna shay'an fa azidukum kuna sha'awar wani abun kara muku su ce faikun rabbana wa ma fauka ma a taitana akwai wani abu sama da wanda ka bamu har mu ce muna son ƙari to Allah ya ce lahun ba ya sha'u na fiya duk abin da suke so za mu ba su to kuma a zo ana cewa kuna son wani abu fiye da wannan to mai za mu ce kuma muna so daman can an sa mana wannan damar duk abin da muke so za mu samu kuma zuwa ce kuna son wani abu a ƙara muku ce akwai wani abu da za ka ƙara mana ya ubangiji ya ce ridwani akbar yarda ta ce mafi girma ita ce zan baku to kaga idan har kasancewa ka tabbatar da cewa ce zunnuna annahum mulaqullah suka tabbatar da cewa su masu haduwa da Allah ne ka tabbatar da cewa zaka hadu da Allah to ai dole ka nemi abin da zai yarda da kai kai abin da zai ka samu yardarsa allazi yuti malahu yatazakka ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al-ardh wala sawfa yarda irin yadda sai da abubakar suka yi suka rika bada dukiyar su dan Allah ba sun bayar bane dan wani ya musu wata sakayya ko kuma a ka musu wa azo ai musu godiya inna ma nut'ibukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura kawai don Allah muke yi don haka ba maganar muna yi don mutane su ce muna yi ko su yaba mana ko su gode mana ko su yi mana kirari ko su yi mana jingina ba don wannan muke ba ba don su yi mana kirari ko jinjina ba muna yi ne da wace hilla kawai don Allah muke yi la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma neman komai saboda haka yuti malahu yatazakka abin da yake bukata shi dai ya tsarkaka tsakanin shi da ubangiji a yau saboda mutane sun dauka kamar ubangiji subhanahu wata'ala shine yake more ibadarsu in ba su yi ba zai shiga matsala sai kaga ana gorantawa Allah tun yayi aikin alheri kuma sai ya rika cewa ni fa ne nake kaza ni nake kaza ni nake kaza yamununa alayka an aslamu لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين suna goranta maka wai sun musulunta a taba mutum ya ce shi fa zai yarda wai wai shi yana barazana to wa kake wa barazana Allah Allah zai zai goranta maka ya nuna maka musulunci ai gata ne shi yasa da 'yan aljanna sun shiga aljanna godiya da za su yi wa Allah alhamdulillah alladhi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله mun gode wa Allah da ya nuna mana samun shiga aljanna hanyar shiga aljanna ba za mu iya gane hanyar shiga aljanna ba da Allah ya nuna mana ba sai kai wa godiya ga godiya ga Allah amma ba ka goranta masa ibadar ka ba ka goranta masa musuluncin ka ka goranta masa aikin da kake nayi kaza nayi kaza nayi kaza baya bukatar ka ga yawa mutane qul tu'allimuna Allah bidinikum sai kun gaya wa Allah addininku muna kaza muna kaza muna kaza baya bukata inda yan Allah kai shi ya san kai saboda haka Allah ce alladhi yu'ti malahu yatazakka wa li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda Allah zai bashi har sai ya ji gamsu sannan malam yace wa ya'muru baitahu qabla intiqalihi ilayhi ya gina gidansa ya raya shi kafin ya ciri zuwa can daga nan ake gina gidan da za a zauna daga nan mutum yake gina gidan da zai zauna la dara lil mar'i qabla al maut ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha babu wani gida da mutum zai zauna bayan mutuwa sai wanda ya gina kafin ya mutu a yanzu kake gina gidan da zaka zauna bayan mutuwarka yanzu ne kake ginin faman banaha bi khairin taba maskanu wanda duk ya gina gidansa da alheri to gidansa zai dadin zama zai ji dadin zama a gidansa in kuma da sharri ya gina gidan nan khaba baniha wanda ya gina wannan gida kuma zai tabi zai shiga asara Allah subhanahu wataala ya gaya mana a wurare da dama alkur'ani cewa ya tanadi aljanna ya tanadi wuta aljanna ce uiddat lil muttaqin wuta kuma ce uiddat lil kafirin aljanna an tanade ta lil muttaqin an tanade ta ma'ana tana nan Allah ya halicce ta ba sai nan gaba zai halicce ta ba kuma kowa an halicce masa gidaje guda biyu daya aljanna daya wuta to amma ayyukanmu kuma da su ne za mu raya wannan gidajen mu haɓaka su mu ƙara samar da gine-gine sama da wanda suke da shi yanzu aljanna don akwai ta akwai ta to amma kuma ayyukanmu da muke yi dinnan sallah azumi zakka tasbihi tahmidi takbiri tahlil abin nan haulaka la haula wala quwwata illa billah da su ne haukala da su ne muke muke ƙara gina abin nan gina gidan aljannat tamu hadisai da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da wannan daga ciki akwai hadisin da al-Imam at-Tabarani ya fitar a cikin al-Mu'jam al-Kabir daga Ibn Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر غرس له بكل واحدة منهن شجرة في الجنة وندزت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كالومين يقول له قوة شيء زي فلاذا أي مسد شيء دئتاء الجنة قوة شيء saboda haka in yace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar da shi hudu saboda haka yana maimaita duk sanda ya maimaita waɗannan hudun da shi hudu na kayan marmari da Allah zai gina masa zai zasa masa aljanna haka na ibnu maja da al-hakim da wani su sun ruwaito har ila yau daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ya wuce ya wuce ta gaban abu huraira abu huraira yana da shi sai ya ce me kake das me kake yi sai ya ce da shi nake je shi abu huraira sai ce ala adulluka ala ghirasin khairin min hada bana nuna maka dashen da yafi wannan da kake yi ba su ce bala ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar tughrasu laka bi kulli wahidatin minhunna gharsun fil janna ko shajaratun fil janna duk ɗaya da zaka faɗa daga cikin waɗannan kalmomi na tasbihi da tahmidi da hailala da kabbara za a dasa maka da wannan za a dasa maka wata bishiya shajaratun fil janna wata bishiya al janna haka ya tabbata a hadisin Abdullahi dan Mas'ud annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa na hadu da annabi Ibrahim a daren da aka yi Isra'i da ni sai annabi Ibrahim ya ce ya Muhammad أقرئ أمتك السلام ya muhammad ka gaishe min da al'ummarka wa akhbirhum anna aljannata tayyibatun tayyibatut turba azbatul ma wa annaha qi'anun wa anna ghirasaha subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar ka gaya wa al'ummarka kuma cewa aljanna ƙasarta mai ƙanshi ce ruwan shanta mai daɗi ne sannan faƙo ce sannan dashanta shine subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar fadar wannan shi zai sa ka samu kayan dashe da ubangiji zai yi maka a cikin gidan kana aljanna a ruwayar tabarani a cikin al-kabir da al-awsat ya ƙara da wala haula wala quwwata illa billah saboda haka idan har kasancewa ita duniya gurin aiki ce sakamakon alahira za a same shi duk abinda kuma ka shuka anan shine zaka girma abin duk abinda ka aikata anan shine sakamakon zai bille a can to kaga in kana da hankali sai kai kokari ka gyara masaukinka na har abada ba za ka ɓata masaukinka na har abada ba da wani abu wanda yake mai zuwa ya tafi wanda yake mata'un kalil da Allah ya ce wani ɗan jin daɗi ne ɗan kankani wanda ba zai ba zai daɗe ba duk shekarun da mutum zai yi ƙarshe dai zai ba ita duniyar kafin ma ya bar duniyar zai iya kaiwa wani zango na rayuwa da rayuwa ba za ta yi masa daɗi ba ba abin da za a ba shi ya ji daɗinsa hatta ruwa wannan sai dai rika shan ruwan ɗumi sai an dan dumama shi ba zai iya shan ruwa ko da wannan room temperature ba zai iya sha ba to ina ina jin dadi inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة فاتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا شيء دنيا akwai bayan Allah masu hankali masu basira ƙallakon duniya sun yi wa duniya saki uku saboda suna jin tsoron fitintuninta nazaru fiha sun tsaya sun yi nazari sun dubi duniya walamma alimu annaha laysat li hayyin watana suka gane cewa ba garin zama bane na wani mai rai duk wanda ya zo to bai samu gurin zama ba bako ne zai zo ya tafi ne jaluha lujjatan sai suka mai da duniyar ta zama kamar wani kogi ne ruwan kogi ne fattakhazu salihal a'mali fiha sufuna kyawawan ayyukan su sai suka mai da su kamar su ne kwale-kwalen da za su hau ya ketare su da su wannan ruwa to wannan su ne wanda suke masu hankali ulul albab wanda suke masu hankali ce kun fi duniya ka annaka gharib aw abiru sabil kun fi duniya ka annaka gharib aw abiru sabil ka zama a duniya kamar bako ne ba wanda zai zo bakunta kuma ya miƙe gaba ya san abin da yake bako ne ba zai zo miƙe gaba ba aw abiru sabil ko hanya ce ta biyo da shi zai wuce to haka za ka kasance ka zama a duniya to saboda ka sai ka tsaya ka gina rayuwarka ta har abada ita ce rayuwar lahira to shine abinda wannan hikima take cewa sannan malam yace ida'atu alwaqti ashadd min almaut لأن إضاعة الوقت تقطع عن الله تقطعك عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها bata lokaci bata lokaci da lalata lokaci da tozarta lokaci da barnatar da lokaci a shaddu min almauti yafi mutuwa yafi mutuwa tsanani لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة saboda bata lokaci da tozarta shi da lalata shi zai raba ka da Allah ne da gidan lahira zai datse alaƙarka da Allah da gidan lahira wal mautu shi kuma mutuwa ya qta'uka anid dunya wa ahliha zai za ta datsa alaƙarka ne da duniya da wanda ke ma'abotan duniya babu shakka ga duk wani mai hankali in ya tsaya ya auna zai ga cewa duk abin da zai raba shi da Allah ya raba shi da samun gidan lahira to wanda ya fi tsanani akan wanda kawai zai raba shi da mutane da duniya ne da abin da ke cikinta wancan zai raba ka da Allah ne da lahira wacce ce ta rayuwa ta har abada wannan ko zai raba ka da duniya ne wacce rayuwa ta daman takaitacciya ce da mutanen cikinta saboda shi lokaci a cikinsa komai yake gudana mai kyau da mara kyau kuma lokacin nan aro ne ubangiji ya baka ka yi amfani da shi kafin ya karbe kuma dukkan wani bangare na lokaci ko da dakika ɗaya ce in ta tafi ta tafi kenan ta tafi ɗauke da abin da ya gudana a cikinta mai kyau ko mara kyau duk wani abin da Allah yake gudanarwa na ayyukansa yana gudanar da su a cikin zarfi zarf zarf na lokaci zarfin zaman zarfin zaman shi yasa za ga duk rantsan da Allah yake yi yana yi ne da lokuta duk rantsuwar da Allah ya alkur'ani ba da guraren yake rantsuwa da lokuta yake rantsuwa wal asr innal insana lafi khusr wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla والشمس وضحاها فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق والضحى والفجر وليال عشر duka za ka samu lokuta ne ubangiji yake rantsuwa da su rantsuwa da alfijir rantsuwa da asuba subhi idza tanaffas rantsuwa da asuba lokacin da ya fito da haskensa yana rantsuwa da la'asar yana rantsuwa da dare yana rantsuwa da yini yana rantsuwa da rana yana rantsuwa da wata duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suka danganci lokaci ba don kuma da ya nuna maka mahimmancin lokaci ya nuna maka duk wani abu da yake gudana a rayuwarka da samunka da rashinka da lafiyarka da rashin lafiyarka da samun hutunka da rashin hutunka da kyawawan ayyukanka da rashin da munanan ayyukanka duka waɗannan zarfinsu shi ne azzaman shi ne lokaci shi yasa Allah ya rantsuwa da al'asir wasu ka ce ana nufin zamani gaba ɗaya ce innal insana lafi kusur jinsin ɗan adam duka a cikin asara da taɓewa da taɓarɓarewa yake illal lazina amanu wa amilus salihat sai wanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr suka yi wa juna wasiya da haƙuri suka yi wa juna wasiya da da gaskiya suka yi wa juna wasiya da haƙuri waɗanda su ne kawai za su tsira daga cikin asara saboda haka lokaci wani abu ne wanda yake min ajalli ni'amillahi azza wa jalla lil insan yana daga cikin manya-manyan ni'imomi akwai ni'imomin Allah da yawa dan adam akwai usulun ni'am akwai furu'an furu'un ni'am usulin ni'am akwai wanda suke tussa ne wato sune usul sune tussa na ni'imomi akwai wanda kuma suke sune furo rassa akwai tushe akwai reshi kaga ni'imar imani ni'imar shiriya ni'imar baka damar kai ayyuka na wajibi da Allah ya dora maka ni'imar ku kanisanci ayyuka na saban Allah ni'imar lafiya eh waɗanda duk suna daga cikin manya-manyan ni'imomi suna daga cikin usulun ni'am da Allah zai yi waɗan adam daga ciki akwai lokaci lokaci yana daga cikin ni'imomi manya-manya da Allah ya sa ya ce wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibayn wa sakhara lakum al-layla wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kafar Allah yake cewa wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamar ya hore muku rana da da wata da'ibaini tutur suna ta kaiwa da komowa babu tsayawa wa sakhara lakum al-laila wan nahar ya hore muku dare da yini wa ataakum min kulli ma sa'altumu ya ba ku daga duk abin da kuka roke shi wa in ta'uddu ni'matallahi ce kuka lissafa ni'imomin Allah la tarsuha ba za ku yi kididdige su ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala yayi kakkausar magana ga kafirai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su guzurin lokaci ya daga musu kafa amma wannan lokaci da Allah ya ara musu bai musu amfani ba bai amfanar da su ba suka bar abin da suke kai na kafirci suka koma ga imani Allah ya kakkausan magana akan su ce awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir ubangije ya ce awalam nu'ammirkum ashe ba mu ba ku tsawon rai ba muka ba ku jinkiri na tsawon rai gwargwadon yadda mai wa'azantuwa zai iya wa'azantuwa a cikinsa mai gargadi ya zo muku amma duk wannan bai sa kun amfana ba ba ku amfana da lokacin da aka ba ku ba ku amfana da gargadin da mai gargadi ya zo muku da shi ba Allah ce fa zo ku to da ku ci gaba da dandanar azaba famari zalimi na min nasir waɗanda duk suka zalunci kansu suka mutu suna shirka suna hada Allah da wani suna kafirci to babu wanda ya sai taimaka musu a lahira kaga anan Allah ya kausasa magana akan su saboda lokaci da Allah ya ara musu bai karbi ransu ba kafin aiko manzanni bai karbi ransu ba kafin aiko mai wa'azi ya ba su jinkiri da kuma su yi amfani da wannan damar amma sai ba su yi amfani da ita ba ba su yi tunani da hankali ba suka zauna a cikin batansu har mutuwa ta zo ta same su ubangiji ya ambaci rayuwar da ya ba su da tsawon rai da ya ba su ya zanto hujja ce a kansu da haka ubangiji ya kausasa magana a kansu ibn kathir alaihi rahmatullah a tafsirin wannan aya yake cewa ai awa ma ishtum fi dunya a'maran law kuntum mimman yantafi'u bil haqqi lan tafa'tum bihi fi muddati umrikum ashe ba ku rayu ba a duniya tsawon rayuwa da kun kasance daga wanda zai amfana da gaskiya da kun amfana da wannan rayuwar da aka baku a lokacin da Allah ya tsawaita muku ya daga muku kafa shi yasa qatada ibnu da'amatu sadusi yake cewa i'lamu anna tulal umri hujja ku sani tsawon rai da Allah zai ba mutum hujja ce fa na'udhu billahi an nu'ayyara bi tulil umr yace muna neman Allah ya tsare mu kada mu yi abin kunya bayan an ba mu tsawon rai Allah ya baka jinkiri kuma ƙarshe ka mutu a tashe ka cikin miyagu masu munanan hali wannan abin kunya ne ya ci a ce wannan daga kafa da Allah ya maka wata rana ka yi tunani ka fahimci cewa abubuwan da kake yi dinnan ba daidai ba ne ka tuba ka koma ga Allah amma har rayuwar ta zo ƙarshe baka farga ba har mutuwa ta ta same ka lalle zaka zaka yi abin kunya shi yasa kata da yace muna neman Allah ya tsare mu mu yi abin kunya Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu inda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a'zara Allah azza wa jalla ila imri'in akhara umrahu hatta ballaghahu 60 sana Allah ya yanke hanzari ga mutumin da Allah ya masa jinkiri jinkirin rayuwa har ya kai shekara 60 to yake masa hanzari shi yasa duk wanda yake barna har ya shekara 60 bai tuba ba to da wahala bayan shekara 60 kuma kaga ya gyaru shi yasa duk wanda ganshi tsohon banza to ka bi koma baya sai ka same shi yaran banza ne ce waye tsohon banza yaran banza tun yana yarinta yake shashanci yake saban Allah bai daina ba har shekarar ta kai 60 to da wahala ka samu ya tuba ka azar Allah Allah ya yanke masa hanzari ya yanke masa uzuri arwayar Imam Ahmad yake cewa man ammarahu Allah 60 sana faqad a'zara Allah ilayhi fil umri wanda da Allah ya bashi rinkiri ya kai shekara 60 to wannan Allah ya yanke masa hanzarinsa Allah ya yanke masa hanzarinsa saboda haka ashe kaga ba ni'ima ce ubangiji subhanahu wataala ya bawa mutum dama ta lokaci da zai gyara kuskurensa da zai tsaya yi karatun tanatsu da zai nemi ilimi ya bautawa Allah da ilimi ya zama mai gaskiya mai amana mai tuba idan yayi ba daidai ba to amma da yawa daga cikin mutane irin waɗannan ni'imomi suna zuwa su same su sami kansu da su amma kuma za su amfana da su ba hadisin abdullahi dan abbas da yake cikin sayul bukhari da jami'ar tirmidhi da sunan ibn majah النبي صلى الله عليه وسلم كيتوا نعمتان مضمون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ni'ima biyu annabi ce ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane suna asararsu maghbunun fihi ma kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane asarar waɗannan ni'imomi guda biyu suke as-sihha lafiya wal farag da isasshen lokaci Allah ya baka lafiya ya baka kuma isasshen lokaci da za ka yi bautar Allah da za ka nemi kusanci da Allah amma ba ka yi ba har lokacin da za ka zo ka rasa lafiyar da za ka yi ko ka rasa lokacin da za ka yi wannan ɗin lokaci ya ƙure maka ibnul jauzi alaihi rahmatullah kamar da ibn hajar ya nakalto a cikin littafin safatul bari yake cewa ɗan adam قد يكون صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش dan adam yana iya zama da lafiya lau gashi lafiyar salau amma kuma ya kasa samun lokaci saboda fafutukan neman abinci kullun yana kasuwa yana gona yana gurin aiki yana safara yana shiga da fice yana kai kawo yana tafiye tafiye ba lokaci ga lafiyar amma kuma ba da lokaci da zai tsaya yi wa Allah da'a وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا tayi kuma yana da wadata yana da abinci da zai ci da komai amma kuma ba lafiya to saboda haka idan waɗannan abubuwa biyu suka samu mutum ya samu koshin lafiya sannan ya samu lokaci da zai bautawa Allah a cike yi da'a sannan duk da haka ya zamana bai yi amfani da wannan lafiyar da Allah ya bashi din damar da Allah ya bashi na lokaci ya bauta wa Allah ba to wanda shine asararre shine al-magbun ce asara saboda duniya ita ce gurin da ake shuka lahira anan ne kuma a lahira ne kuma duk ribar da aka ci a duniya a can za a dauke ta duk ribar da ka ci a duniya ta amfanin da ka shuka sai an je lahira zaka ga ribar to sannan kuma wanda duk ya amfani da damar da Allah ya bashi na lokaci da lafiyar da Allah ya bashi ya bauta wa Allah subhanahu wataala yayi wa Allah da'a a cikin wannan damar baki da Allah ya bashi to wannan shine ya ci riba shine ya ci ribar wanda kuma yayi sake yayi amfani da lafiyar da Allah ya bashi wajen saban Allah ko yayi amfani da damar da Allah ya bashi na lokaci ya saba ma Allah to wannan shine asararre shine asararre domin in lafiya ce wata rana zai zo babu lafiyar in lokacin ne wata rana zai zo babu lokacin ko ba komai ma da zai iya riskarsa sai tsufa ko ishi wannan kadai ya ishe shi ya zama masa wato cikas na wani abin da zai yi na da'a ga Allah subhanahu wata'ala wannan gabar ta lokaci da muhimmancinsa tana da muhimmanci kwarai da gaske don haka gaba ce da za ta zama matashiyar karatunmu ma a karatu na gaba insha Allah saboda yanzu lokaci yayi zamu dakata abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh